أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بير قوة بير وتنزماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara 1441 wanda ya zo daidai da 31 ga watan 12 a Gregorian kalanda 2019 wannan shine kasadinmu na hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnat wal kitab aziz na Dr. al'allama Abdul Azim Albadawi Allah maɗaukakin sarki ya kai haske da rahama kabarin shi a idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin muƙaddima ta biyu ta wannan littafi wanda muka ainihin wato fara karanta ta a babu kare ba lokaci ya ƙure mana a mun yi magana dangane da malam irin tsarin da yake so ya bi wajen rubuta wannan littafi a kuma ya yi bayani dangane da cewa a yana da kyau kowa ya gane cewa babu saɓani a musulunci ma'ana musulunci bai goyi bayan saɓani ba bai yarda da saɓani ba abinda musulunci ya yarda da shi shine a haɗa kai a zo abu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayoyi da dama a cikin alkur'ani sun zargi saɓani kuma sun nuna cewa ba abin alheri ba ne balma Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa waɗanda Allah ya taimake su ba sa saɓani su ne waɗanda suke kan tafarki madaidaici mun yi bayani dalla-dalla a wancan sati da ya wuce mai bukatar karin bayani sai nemi kasa dinmu na wannan karatu da muka yi na uku za mu tashi yau inda malam yake cewa wasani dalili na biyu na cewa dole ne a zo a haɗu akan abin da ya tabbata daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anna ammata ahli shari'ati duk gaba ɗayan ma'abota shari'a wato malamai kenan asbatu sun tabbatar fil qur'ani wa sunna cewa a cikin alqur'ani da cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annasikha akwai abin da an shafe shi wal mansukha akwai kuma wanda shi ya shafe a cikin alqur'ani akwai ayar da gata nan ana karanta ta amma ba ta aiki a cikin hadisi ga hadisi nan annabi ya faɗe shi amma baya aiki an shafa hukuncinsa ina fata an fahimta akwai wannan a cikin addinin musulunci kuma malaman shari'a malaman musulunci sun tabbatar da akwai wannan a cikin ainihin wato shari'a alal jumlati wannan a dunkule kenan wa hadharu kuma malamai sun tsoratar minal jahali bihi akan cewa bai kamata mutum mai karantarwa ya jahilci haka ba ko kuma wanda zai yi fatawa ya zama ya jahilci haka ba lallai idan za ka zama mai bada fatawa ko mai karantarwa to akwai buƙatar kasancewa a cikin shari'ar musulunci akwai abin da an shafe shi akwai kuma wanda shi ne ya shafe akwai ayar da an shafe ta akwai ayar da ita ita ce ta shafe akwai hadisin da an shafe shi akwai kuma hadisin da shi ya shafa wancan ina fata an fahimci magana to wannan dole ne ka ainihin wato san wannan a cikin tsari na shari'ar musulunci a matsayinka na wanda za ka nusar da mutane wal khata'i fihi kuma haka malamai sun tsoratar akan kada ya zamto akwai kusakurai ma'ana akwai kuskure dangane da tabbatar da wannan ka tsaya ka fahimci abin sosai ka kuma yi bayani a ciki wa ma'alumun kuma sanannen abu ne annan nasikha wal mansukha cewa shari'ar abin da ta shafe da wanda aka shafe innama huwa fi ma baina dalilaini ana samun su ne tsakanin dalilai guda biyu ya ta'arabani wanda suka zo suna cin karo da juna bi haisu la yasihu ijtima'uhuma bi halin ta yadda zai yi ba zai yi wa a hada su a aiki da su ba a kowanne irin hali wannan ya ce ayi wannan ya ce kar ayi a kuma bincika a gano duk yadda za a yi a hada aiki da su ta inda aka ce kar ayi ya zama ba a yi ba ta inda aka ce a yi kuma ya zamanto an yi a samu hadisai guda biyu ko aya guda biyu ta zo ta yi bayani wannan ta ce kar a yi wannan ta ce a yi kuma sannan ya zamto akwai yadda za a haɗa tsakaninsu in an ce ba za a yi ba to ga abin da ake nufi sai a yi aiki da ayar ta wannan gurin ayar da ta ce kar a yi in an ce a yi to ga yadda ake nufi sai a ce ta hanya kaza za a yi ina fata an fahimta misali zan baku a nan hadisi ne ya zo ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man massa zakarahu falyatawadda wanda ya taba azzakarin shi bayan da yana da alwala to ya je ya sake alwala sai kuma hadisi ya sake zuwa wani mutum ya ce ya rasulallahi masastu zakari wa ana mutawabbi'un na taba al'aurata alhalin ina da alwala faƙala sai manzan Allah ya ce masa inna ma huwa baba'atun minka wannan ai wata gaba ce a jikinka ka taba don haka baka da bukatar ka sake alwala kuma duk hadisan sun inganta wannan da ya ce wanda ya taba zakarinsa ya koma ya alwala da wannan wanda ya ce ai wannan wata gaba ce ka taba a jikinka duk hadisan ingantattu ne garariya garau to a ƙarƙashin wannan in ba ka san ilimin nasikh wal mansukh ba to lalle kwa za ka yi kwaba ko kuma ka kasa fita a wannan lungu haka ne ko ba haka ba to sai malamai suka ce ya za a haɗa wannan aiki a hadisi da wannan aikin shi yasa wasu daga cikin malaman fiqihu da suka rasa inda za su fita ya suka ce kawai duk wanda ya taba azzakarinsa yana da alwalatu alwalarsa ta baci karanta ahalari abin da ya faɗa kenan ina fata an fahimci magana bi batinil kaffi aw bi batinil asabi'i aw kaza aw kaza haka ya ta kawowa a an taba an ji dadi a kaza kaza haka da ya ta kawowa maganar da malamai suka yi kamar yadda idan ka karanta ainihin wato littafin bulugul maram da sharhin sa ainihin wato a subulus salam na al-amiru sanani Allah ya masa rahama yace yadda za a hada hadisin a yi aiki da su gaba daya shine wanda ya taba al'aurarsa da nufin ya ji daɗi yana da alwala sai ya taba al'aurarsa da nufin ya ji daɗi to alwalarsa ta yi me ta ɓaci amma idan tabawa ne kai ba da nufin ka ji daɗi ba ka taba ne saboda larura misali kana da alwala sai ka ji abin nan azzakarin ka yana ma kaikayi sai ka sa hannu ka sosa yanzu ba buƙatar ka ji daɗi na sha'awa bane aiko wannan kaikayi da ka ji ne yasa kai ne ka sosa to shikenan yanzu alwalarka tana me tana nan daram kaga an yi aiki da hadisin da ya ce wanda ya taba al'aurarsa ya sake alwala an kuma ya aiki da hadisin da ya ce wanda ya taba al'aurarsa kar ya menene kar ya sake alwala jama'a kun fahimci maganar da kyau ku to shine malam yake ishara akan cewa idan har mutum zai karantar ko zai zama mufti ko mai fatawa ko wani abu to akwai buƙatar ya zama yana da ilimi dangane da hadis abin nan mas'alar annasikh wal mansukh hadisin da ya shafe da wanda aka shafe to kaga in baka da fahimta a nan sai ka ce to hadisin da ya ce wanda ya taba al'aurarsa ya sake alwala ya shafa hadisin da ya ce wanda ya taba al'aurarsa kar ya sake alwala jama'a kun fahimci magana kaga baka samu yadda za ka yi aljam'u bainahuma ba kenan saboda rashin karancin fahimta da karancin ilimi akan haka don haka dai a takaice wannan misali ne kawai na kawo guda ɗaya akwai su da yawa a cikin addinin musulunci wanda zaka dinga cin karo da su a cikin matsaloli na ibada da matsaloli na rayuwa da matsaloli na kasuwanci da matsaloli na saye da sayarwa da matsaloli na auratayya da matsaloli na mu'amala tsakanin mutane to wannan duka akwai shi a ciki to shine malam yake ishara kan cewa in har mutum zai zamto ainihin wato a cikin al'amarin addini to ya zambatar cewa yana da wani ilimi dangane da wannan matsala din Allah ya shiryar da mu bi haythu la yasihu ijtima'uhuma bi hali ko a samu yanayin hadisan da ba zai yiwu a hada su a kowane irin hali ba wa illa in ba kuma haka ba lama kana ahaduhuma nasikan wal akharu mansuka da ba a samu ɗaya ya zamanto mansuhi ɗaya kuma ya zamanto nasik ba ma'ana ɗaya ya zama ya shafe ɗaya kuma ya zamanto bai shafe ba wal fardu khilahuma a ainihin wato khilafuhu wato farlanci shine sabanin wannan da muke magana yace falau kana al-ikhtilafu min ad-dini da a ce sabani yana daga cikin addini lama kana nasikhan a lama kana li ithbatin nasikh wal mansukh to da bai zama an samu tabbatuwar hadisin da ya shafe da wanda ainihin wato bai shafe ba ku kula da wannan magana malam yana magana akan cewa daga cikin dalilin da ya nuna dole a tsaya akan matsala guda ɗaya ta addini kada a ce akwai saɓani ya ce daga cikin dalilan da ya tabbatar da haka shine matsala ta annasikh wal mansukh mas'ala ta cewa an shafa aya kaza ga kuma aya da ta shafe ta mas'ala ta an shafa wannan hadisi ga kuma wanda ya shafe shi sai malam ya ce inda a ce saɓani tabbataccen lamari ne a cikin hadisi a cikin al'amarin addini to da ba a tabbatar da mas'alan nasikh wal mansukh ba domin mas'alan nasikh wal mansukh idan ka kalle ta ai ta nuna cewa dole ne a ɗauki ɗaya a ajiye ɗaya ko dole ya zama ɗaya ne daidai ɗaya ba daidai ba ne haka ne ko ba haka ba ya ce to inda akwai saɓani a cikin al'amarin addini to da babu mas'alan annasikh wal mansukh sai a ce kawai kowa ya ɗauki wanda ya jiya masa wasu malaman sun ce haramun ne to ka ɗauki ɓangaren haramci haka ne ko ba haka ba wasu sun ce halal ka ɗauki ɓangaren menene halacci kaga saɓani ya tabbata kenan yace to amma da ya zama babu saɓani a musulunci yasa sai aka tabbatar da matsalar nasikh wal mansukh in an sa matsala guda biyu wannan tana cin karo da 'yar uwarta wannan ta goge wannan to akwai yadda za a tabbatar da ga wacce ta goge ga kuma wacce ta yi me ta tabbatar in kuma ba haka ba to sai dai a samu yadda za a haɗa aiki da hadisan gaba ɗaya ta yadda zai zama to ba saɓani aka bi yanzu misali wannan misali da muka kawo na magana wanda ya taɓa al'aurar sai yana da alwala ya sake wannan kuma an ce ai kaga ba saɓani bane a nan gurin ba saɓani bane abin da yasa ya zama ba saɓani ba wannan hadisin an fahimci ga yadda za a yi aiki da shi yadda za a yi aiki da maganar a sake alwala ne in ka taɓa al'aurar ka kana mai nufin menene jin daɗi yadda kuma ba za a sake ba shine idan ka taba al'aurarka ba kana nufin me ba to kaga nan babu sabani a nan gurin kowace magana tana cin gashin kanta ne to shi ne malam yake cewa inda a ce mas'alar sabani a addini tabbataccen abu ne to da ba za a samu mas'alar cewa an goge shari'a kaza ga abin da ya goge ta ko an tab an ainihin wato ga wanda ya goge ko kuma ga wacce aka goge ba Allah ya shiryar da mu an gane maganar da kyau ko lama kana li ithbatin nasikh wal mansukh min ghairi nassin qati'in fihi ba tare da an samu wani nassi wanda yake yanke hukunci akan haka ba fa'idatun abin da ya tabbatar da wata fa'ida ba wala kana al kalamu fi dhalika kalaman fiha fi ma la yajtani thamaratan kuma da ya zamanto magana a cikin haka magana ce wadda ba ta fa'idantar da wata ainihin wato abu nunanniyar magana ko wani abin da za a amfana da shi id domin kuwa kana ya sahul amalu bi kulli wahidin minhuma ibtida'an wa dawama zai zamanto kowanne bangare kenan za a yi aiki da shi idan an zo kuma za a dawwama akan haka za a ce dole za a aiki da wannan kuma za a aiki da wannan istinadan ila anna al-ikhtilaf aslun min usuliddin ana mai kafa hujja da cewa ai wato shi sabani sabani wani abu ne wanda yake da tushe daga addini lakin lakin hadha kulluhu batilun bi ijma'in sai dai malam yace gaba ɗaya waɗannan maganganu na cewa kaza kaza akan cewa babu sabani abin nan akwai sabani ko kuma annasikh wal mansukh babu shi yace wannan magana duka sa abin nan ainihin wato fatacciyar magana ce a cikin ijma'in malamai fadalla wannan sai nuna mana ala annal ikhtilafa akan cewa lalle shi sabanin nan la aslu lahu fi shari'ati ba shi da asali a cikin shari'ar musulunci babu sabani domin inda akwai sabani to da mas'alar annasikh wal mansukh da bata tabbata ba da sai a ce ba wani hadisin da ya shafa wani kawai wanda ka ji yayi maka ka dauka ka je ka aiki da shi da sai a ce ba wata ayar ta shafa wata kawai wacce ka ji ta maka gaje ka aiki da ita in za ka bi waɗanda suka ce ta tabbata ne a aiki da ita shikenan in kuma za ka bi waɗanda suka ce an shafe ta babu hukuncin ta shikenan sai ka ɗauka ina fata kun fahimci magana Allah ya shiryar da mu wa haka zal qawlu fi kulli dalilin to haka nan dukkanin wata magana a cikin wani dalili ma a mu'aribihi da wanda yake cin karo da shi kal umumi kamar a ce an game abu kaza gaba daya wal khususi ko kuma an keɓanta kaza misali inda a ce ba akwai saɓani a cikin addinin musulunci to da ba a ce wannan abin suwa na kaɗai yake ɓanta ba sai a ce a'a wasu malamai sun ce ya keɓanci suwana ma ina fata an fahimta kaga kenan ya tabbatar yanzu akwai a cikin matsalolin addini akwai matsalar da iya namiji kawai ta shafa ba ta shafuwa ba da mace ba to malin yana magana kan cewa in har misali babu abin akwai sabani to da za a ce ai wannan matsalar wasu malaman sun ce ba iya maza kaɗai ta shafa ba ta shafi suwa mata to wannan shi da zai nuna wannan akwai sabani kenan a musulunci ko kuma a ce a'a wannan matsalar ta game gaba ɗaya kowa da kowa wannan matsalar ban da suwa ne yanzu misali azumin ranar arfa akan wa yake akan wanda ba su je mai ba aikin hajji ba su kaɗai take banta haka ne ko ba haka ba wanda yake aikin hajji kuma ya yi menene ya yi tsayuwar arfarsa haka ne to inda akwai saɓani a musulunci to malam ya ce da irin wannan abin da za a ce iya suwa na kaɗai yake banta to sai a samu wasu malamai sun ce a'a ai da shari'a ne yin azumin arfa don haka da wanda yake arfa da wanda baya arfa kowa ya yi in ka tambaye su meye dalili hissa ce ai annabi ya ce a yi eh to ai annabin ya ce masu arfa ne aka ce to yanzu kai kam azumi ba ibada bane eh to dan mai arfa yayi menene laifin sa ina fata kun fahimci magana to da kaga kenan sai ya zama sabani ya shigo cikin lamarin al'umma shi yasa sabanin malamai suke cewa fitina ce idan aka bar kofarsa ta shigo cikin mutane ba zai jawo zaman lafiya da alkhairi ba abin da zai zamanto lafiya zaman lafiya da alkhairi shine a cire sabani a tabbata akan abu guda ɗaya kawai duk abin da yake akwai sabani a shari'a idan ka bi diddigi za ka samu akwai matsayar shari'a dangane da cewa kaza ne tabbatacce kaza bai tabbata ba illa iyaka alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani ba an gane magana da kyau ko to shine yake cewa da sai ya zamanto hatta akan al'amuran da suka keɓanci wasu da wanda suka game wasu mutane shi ma da sai a ce akwai sabani wal itlaq da kuma abin da an sake shi kawai aitai yanzu misali dangane da al'amarin biki ai manzan Allah ya ba da dama a yi menene a yi hidima a biki a ɗan tashe a biki ina fata an fahimta yauwa annabi ya ɗan ba da dama har ma wasu mata sun taɓa kawo menene amarya ba wani baiti ba wata waka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare su yace ku kuma me kuke tafi da ita suka ce amarya ce a'a ba haka ake kawo amarya ba suka ce ya rasulullah me kake nufi yace ba ɗan wasu waƙoƙi ba yan wasu baituka kawai sakakakaka kawai kuna tafiya suka ce to ya rasulullah ai ba mu sanya zami ba sai annabi ya rera musu ainihin wato baitukan da za su dinga yi atainakum atainakum fa hayyuna nuhayyikum walaula hadhihi alkhadra ma hallat biwadikum ina fata an fahimta annabi ya koya musu ga yadda za su dinga baituka da waka da sauransu ana tafiya yace haba ana tafiya kai amarya kamar za a tafi makabarta ma'ana kowa yayi gum da bakin shi to kaga musulunci sai ya nuna an ba da dama a ɗanyi wata 'yar hidima to amma kuma bai sake cewa a yi duk abin da aka ga dama ba to inda matsalar saɓani akwai ta jama'a to wasu malaman za su ce tun da annabi ya ba da dama ina fata an fahimta to kawai kowa ya sake abin da ya ga dama kawai kaga sai zama an samu saɓani wasu sun ce a sake a yi abin da aka ga dama wasu kuma sun ce a tsaya iyakacin iya damar da annabi ya bayar haka lokacin bikin sallar idi da lokacin bikin ainihin wato idi karama da idi babba an samu ainihin wato wasu daga cikin larabawa da suka zo wa manzan Allah ziyara suka zo bikin sallah manzan Allah sallallahu alaihi yana kallon su a cikin masallacin shi suna tsalle suna waƙoƙi na larabawa suna cilla takobi sama da mashi suna tafewa har annabi ya zo yana leƙon su yana kallo hanna na Aisha ma ta zo tana kalla to a ƙarƙashin wannan sai aka ce ranar sallah rana ce ta ainihin wato idi rana ce ta biki don haka a ɗan bar mutane su sarara amma kar a kunna farar fitila a kan mashina farare a dinga gudu a gari ana kaɗe tsofi ina fata an fahimta wannan kan bai tabbata ba an gane magana da kyau ko amma ɗan hidima haka a ɗan yi biki haka a ɗan yi taso haka a ɗan hole hakan nan wannan babu laifi insha Allah an gane magana da kyau ko eh amma in aka sake kuma to za a samu matsala to sai malamai suka ce inda matsalar sabani tabbataccen abu ne a musulunci to da wasu za su sai an sake a yi duk abin da ake so wasu kuma su ce a takaita kaga sabani ya shigo to amma da ya zamto an takaita ha a'a an ce maka kuma kar a tashi ba bai buran kana ta ba a tildawu ko kalmar tasun ne take abin nan eh to a cire kalmar taso din insha Allah Allah shi yadda mu to wannan shine saboda haka abin da ya zama an sake shi da zai zama babu abu da za a ce an sake ko kuma babu abu da za a ce an yi kaidi saboda sabani ya shigo amma kasancewar ba sabani ne yasa aka samu abin da ya za a ce an sake shi gaba daya da kuma abin da za a ce an takaita ba a so a zarci wa ma ashbaha zalika balan yace da abin da yake makamancin wannan fa kanat tankharimu hadhihi kal hadhihi al usul kulluha sai zamanto wannan ainihin wato usul suna da ainihin wato linzamin su suna da abin rikewa wa zalika fasidun kuma idan aka sake haka ya zamanto akan haka za a samu barna fa ma adda ilaihi mithluhu da kuma abin da zai ja haka zuwa ga misalin irin waɗannan wa abu na uku da yake nuna cewa ba saɓani a musulunci kawai a tsaya tsiya abin da za a tsaya kai wanda Allah ya ce da wanda annabi ya ce annahu law kana fi shari'ati masagun lil, lil khilafi da a ce akwai mashiga ta ainihin wato sabani la'adda ila taklifi ma la yutaku to da wannan zai jawo a ɗora wa mutane abin da ba za su iya aikatawa ba kun fahimci maganar da kyau ko in aka ce akwai saɓani to wannan saɓanin zai sa a samu ainihin wato ɗora wa mutane abin da ba za su iya ba sai ce li'annar dalilai ni domin su dalilai guda biyu idza faradna ta'arubahuma in mun farlanta cin karansu wa faradna huma maqsudaini kuma muka farlanta ababan da suke nufi ma'an tare gaba ɗaya li shari'i ga mai shari'a ya ce fa in ma an yi ƙala to ko dai a ce innal mukallafa matsalubin bi nukuta bahuma shi wanda aka ɗora wa shari'a ɗan adam musulmi an buƙace shi da sai ya hukunta waɗannan dalilan guda biyu a cikin rayuwarsa aula ko kuma a'a aw matsalubin bi ahadihima dunal akhar ko kuma a ce ana buƙatar sai ya aiki da ɗaya ya ajiye kwaya ɗaya wal jami'u ghairu sahih mala yace gaba ɗaya waɗannan maganganu da muka faɗa ba su inganta ba yace fal awwal magana ta farko dai yaqtadi if'al ko dai a ce wannan hadisin ko wannan ayan ta ce je ka aikata ko kuma a ce la tafa'al kar ka aikata kuma li mukallafin li mukallafin wahidin ga wani abu da aka ɗora ma kwaya ɗaya min wajihin wahidin kuma ta fuska kwaya ɗaya jama'a kun fahimci me malam yake nufi abu ne guda ɗaya amma hadisi he ya zo ko aya he ta zo he ta ce ka aikata wannan hadisin kuma sai zo sai ya ce kar ka aikata ina fata kun fahimci magana to yanzu dan Allah ba a ɗora wa shi wanda aka ɗora wa shari'a ba a ɗora masa aiki ba idan aka ce da saɓani to yanzu ya zai yi da wannan matsalar wannan ta ce aikata wannan ta ce kar ka aikata ina fata kuna fahimtar magana wa huwa ainu taklifi bima la yutaqu kuma wannan shine asalin a ɗora wa mutum abin da ba zai iya ba saboda an nuna masa wannan ya ce a yi wannan ya ce kar a yi kuma ana so da ya ɗauki abu guda ɗaya ya aiki da shi tunda an ce kowanne tabbatacce ne akwai saɓani waɗannan sun ce kar a yi waɗannan sun ce a yi to kaga mafi sauƙi shine a nema masa tsakanin wanda ya ce a yi ɗin nan da wanda ya ce kar a yi ɗin nan a zaɓar masa da wanne ne aka rajjahar cewa a yi shin da gaske ne kar a yi din to a ajiye maganar a yi ina fata ko fahimta shin da gaske ne a yi din to a ajiye maganar kar a yi to wannan shi zai samar wa wanda aka dora wa shari'a sauki haka ne ko ba haka ba amma duk lokacin da aka ce an ce a yi kuma an ce kar a yi kuma kowace daga cikin wannan yace a yi da wanda yace kar a yi din nan sun tabbata to yanzu kai da aka dora wannan shari'ar an dora ma aiki jama'a haka ne ko ba haka ba sai ka kasa gane ina za ka yi shi ne wancan misalin da muka bayar bane ina ƙara abin nan tura mu zuwa kansa don mu ƙara ganewa yanzu inda ba a samu yadda malamai suka fitar da ga yadda za a haɗa hadisan a aiki da su ba don Allah jama'a mutum da bai shiga wahala ba yanzu misalin aka tabbatar da cewa duk wanda ya taɓa al'aurarsa ya sake alwala ai ko kaga an ta sake alwaloli kenan saboda akwai matsaloli da za su dinga buzuro maka wanda kai kanka baka san lokacin da zaka kai hannu ka taɓa jikinka ba ko ka taɓa al'auranka ba to kaga daga nan an samu matsala amma da aka samu malamai masu hange masu fahimtar me annabi ke nufi da magana sai suka gane wannan hadisin fa ba wai wani ne ya soke wani ba a'a kowanne yana aikin sa amma shi wannan da yace ka a sake alwala yana nufin idan ka taba da jin daɗi ne shi kuma wannan da yace kar a sake yana nufin idan wata larura ce ta saka taba azzakarinka wannan ba sai ya ba sai ya jawo maka sake alwala ba saboda ba wai kai ne da nufin jin daɗi ba to dole ne a samarwa da mutane mafita dangane da duk matsala ta addini ta taso musu amma in aka bar su a babin sabani wannan ya ce ayi wannan ya ce kar ayi sai kaga mutum ya kasa dauka kuma daga nan ne rikici zai faru su waɗanda suka ce ayi din nan za su yi ta kare dalilin su na cewa ayi wanda suka ce kar ayi din nan za su yi ta kare dalilin su na cewa kar ayi rikici zai faru ko ba zai faru ba zai faru amma idan aka yi bincike na ilimi aka ce to wannan dalilan guda biyu ɗaya baya kan daidai ɗaya shine daidai ɗaya ba haka ya kamata ba ɗaya shine ya kamata to sai a ɗora mutane akan abin da ya kamata sai a ce musu wannan kar su yi shiga baki ɗaya kaga shikenan an samu sauki to shine abin da malam yake nufi Allah ya shiryar da mu wasani abu na biyu batilun wannan maganar ɓatacciya ce li'annahu khilaful fardi domin ta saba wa abin da aka fallanta wa kadhalika thalith haka nan na uku id kana al-fardu tawajjuhu talabi domin farilla tana nufin a fuskanci abin da ainihin wato ake bukata bihi ma da ita falam ya buka illa al-awwal dan haka ba zai saura ba sai wacce magana ta farko na cewa babu sabani fal yabzal minhu ma taqaddama dan haka mutum sai ya zulunci abin da ya riga ya gabata warrabi'u dalili na hudu akan cewa ba sabani annal usuliyina malaman usulul fiqh ittafaqu ala ithbati tarjihi sun haɗu gaba ɗayansu akan cewa duk abin da aka ce sun zo guda biyu kuma an samu rahin fahimtar wanne ne ko ba wanne ne ba to lalle a tsaya a yi tarjihi abin da ake nufi da tarjihi shine a rinjayar da abin da yake shine daidai wannan malaman usulul fiqh gaba daya sun haɗu akan haka ina fata kun fahimci magana to kaga tunda malaman usulu sun haɗu akan in matsala guda biyu ta zo a yi kokari a tarajjahar da abin da yake shine daidai to ina maganar sabani kuma babu maganar sabani domin inda sabani ya tabbata sai su ce a'a maganar tarjihi bata taso ba a bar mutane duk abin da mutum ya fahimta gwargwadon fatawar malamin sai ya dauka ya aiki da shi kaga wannan ya nuna kenan akwai sabani to amma tun da suka ce a'a duk matsalar da ta taso guda biyu ana buƙatar a tabbatar da wacce ce daidai wacce ce ba daidai ba wannan sai nuna an kore menene an kore sabani an kore sabani domin inda da sabani a cikin shari'a to da sai a ce a bar mutane kowa ya aiki da abin da ya fahimta da ba kun fahimci maganar da ke ku sai ce a bainal adillatil muta'arida tsakanin dalilan da suka zo suka ci karo da juna idza lam yumkinil jam'u idan har ba zai yiwu a hada tsakanin su ba kaga wancan hadisi na magana taba al'aura shi kaga an samu aljam'u bainahuma wa annahu la yasihu imalu ahadi dalilaini kuma ya zamanto ba zai ba zai inganta ainihin wato imalu ay aiki da ahadi dalilai na ɗaya daga cikin dalilan ba guda biyu al muta'aridain wanda suka ci karo da juna a juzafan min ghairi nazarin fi tarjihihi alal akhar ba tare da an tsaya an yi ainihin wato tarjihin sa akan ɗayan ba ba zai yiwu ba yace wal qawlu bi thubutil khilafi fi shari'ati to idan aka ce akwai tabbataccen sabani a cikin shari'a yarfa'u babat tarjihi jumlatan wannan yana nuna to babu tarjihi kuma gaba daya kun bayyanci magana in aka ce akwai saɓani tsakanin mutane ma'ana a cikin al'amarin shari'ar Allah in aka ce akwai saɓani to wannan ya nuna kwata-kwata babu dalilai guda biyu da za su zo a shari'a a rinjayar da guda ɗaya a kuma soke guda ɗaya babu shi amma in an ce akwai tarjihi shine in abubuwa guda biyu suka zo a tabbatar da wanda yake shine daidai ai bayanin wanda ba daidai ba to ya nuna babu menene kuma ba saɓani Allah dai ya sa ku fahimci magana to wannan shine iz domin kuwa la fa'ida ta fihi wannan ya nuna babu babu fa'ida cikin tarjihi kenan wala hajata ilaihi kuma ba a da bukatar sa ala fardi subutul khilafi saboda an farlantar da tabbatuwar sabani aslan a cikin asalin shari'a shar'iyyan a shar'ance li sihhati wuqu'i ta'arud fi shari'a kuma wannan ya tabbatar da cewa akwai cin karo ina fata an fahimta a cikin shari'ar musulunci jama'a kun fahimci magana da kyau ko lakin na zalika fasidu sai dai magana cewa akwai cin karo a cikin shari'a ko akwai sabani a cikin shari'a yace wannan magana ce batacciya fama adda ilaihi mithluhu to haka ka kawo da dukkanin abin da yake misalin sa kwatankwacin sa duka ka dora shi akai aqulu malam abdul azim al-badawi yace abin da nake faɗa mana kawai shine لما كانت الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد lokacin da shari'a ta zamanto tana komawa ne zuwa ga magana kwaya ɗaya fi furu'iha a cikin rassanta wa in kathural khilafu ko da kwa saɓani sun yawaita wani ya ce ai kudu wani ya ce ai arewa wani ya ce gabar amma shari'a tana da inda ta ce a yi kama annaha fi usuliha kadhalika kamar yadda a tushen shari'a ma haka take menene usul shine abubuwan da su ne tushe yanzu misali usulus salati tushen sallah shine azhar ay raka'a nawa ay raka'a hudu magariba ay raka'a nawa raka'a uku isha ay raka'a nawa hudu wannan shine al-aslu shine tushen to ina kuma furu'a za su zo shine to ya za a yi waɗannan sallolin wani lokaci za a yi su ya kuma za a gudanar da su wanne kira'a ake so a yi a raka'an farko me ake so a karanta raka'a ta biyu me ake so a karanta ya za a yi zaman tahiya ya za a yi kaza to al-usulu wal furu'u ina fata an fahimta tushen yadda shari'a ta zo da kuma rassanta inda ta ainihin wato barbazu shine abin da malai yake magana a nan gurin an gane magana da kyau ko yace kama anna hafi usuli haka zalika kamar yadda a tushen ta ma haka take a hababtu malam yace sai na so an aktuba kitaban fil fiqhi rubuta mana wani littafi a cikin abin da ya shafi fiqhu an gane ko muqtasiran ina mai takaituwa fihi a cikin wannan littafi din alal qawlil wahidir rajihi akan magana kwaya ɗaya wanda malamai suka rinjayar shine abin da nake gaya mana tun kusan sati uku da suka wuce cewa malam yana mana ishara akan cewa duk maganar da ka gani a cikin littafin nan nasa to ya yi bincike ne ya gane ita ce maganar da malamai suka rinjayar don haka ita a kanta zai ginu maganar cewa ka gani a littafi kaza sabanin abin da ya rubuta to wannan bai damu malam ba dama kai kafin ka gani shi ma ya san da ita amma ya ajiye ta a gefe bai kawo maka ita a nan ba saboda ya nuna maka duk maganganun da aka yi akan wannan abun to wannan wacce ya rubuta maka ita ce tabbatacciya jama'a kun fahimci maganar da kyau ku shine yace da naga cewa shari'a ko ina ka juya ta za ta koma ne kan magana kwaya daya tana kaucewa duk abin da yake sabani ne yace sai ne kokarin rubuta mana littafi a babun fiqhu sannan kuma na gino a kan magana kwaya ɗaya wanda malamai suka rinjayar in na zo sallah in zan yi magana a kan ruku'u to zan faɗi abin da shine magana kafa ba tare da kauce-kauce ba in na zo tsarki zan yi magana a kan ga yadda tsarki yake kafa ba wani saɓani wannan ita ce maganar malamai gaba ɗaya in na zo maganar sujuda haka zan yi magana in na zo maganar zakka in na zo maganar aikin hajji duk abin da zan yi magana zan faɗa maka abin da shi ne aka rinjayar ba wanda ya saba wannan magana ina fata kun fahimci magana to wannan shine abin da malam yake mana ishara zuwa gare shi bima rajjahahu a ad-dalilu sahihu thabitu da abin da dalili ingantacce tabbatacce ya rinjayar salikan fi zalika sabila ahlil ijtihadi ina mai kokari a cikin haka bin tafarkin masu kokari wata hakiki da kuma masu tace shari'a zan bi tafarkin su da irin tsarin su domin akwai malamai masu ta hakiki malami zai rubuta littafi sai ya haɗo ma habba wa dabba duka a cikin littafin abin da ya tabbata da abin da bai tabbata ba hadisin da ya inganta da hadisin da bai inganta ba to kaga gina hukunci akan hadisin da bai inganta ba kaga hukunci tun asali ya ɓaci tun da dama hadisin da aka rubuta hukuncin akai bai tabbata ba to sai a samu malamai sai su ɗauki ainihin wato littafin sai su yi masa ainihin wato abin nan ainihin wato ta haƙiƙi sai su tabbatar da hadisan ciki tukunna wanne ne suka inganta wanne ne ba su inganta ba to a ƙarƙashin wannan duk hukuncin da aka gina shi akan hadisin da bai inganta ba sai su rusa shi su ce wannan hukuncin babu shi me ya dalili ala gafata mana sai su ce hadisin da malamin ya gina hukuncin akai bai inganta ba to haka a ƙarƙashin wannan in akwai hadisi ingantacce sai su ce to ga hadisin da ya inganta akan mas'ala idan babu hadisi ingantacce sai su duba to meye malamai suka yi ijma'i akai kun fahimci magana me malamai suka haɗu a kayi ya ce to ga asalin yadda malamai suka ce yadda matsalar take ya su rubuta maka yanzu misali irin littafin manaru sabil littafi ne da wani malami ya rubuta shi littafi ne mai kyau na fiƙihu ya tsara shi da hadisai da komai amma matsalar guda ɗaya shine akwai hadisan da basu inganta ba to a lokacin muhammad nasiruddin albani duk a duniya a lokacin ba wanda yake iya ɗaukar littafin da ya ginu akan hadisai ya tace littafin a fahimce shi kuma ya gina shi a bisa tsari na ingantattun hadisai in ba muhammad nasiruddin albani ba zalika fadlullahi yutihi man yasha'u dan haka wata rana ya zo aikin hajji su bin bas da sauran manya-manyan malamai suka haɗu suka ce don Allah muna neman arziki a taimake mu wannan littafin yana da fa'ida a cikin al'umma jama'a suna son aiki da abin da yake cikin littafin nan mai littafin ya yi ƙoƙari wajen tsara shi amma matsalar guda ɗaya ne shine akwai hadisai da suke rubabbu ne a cikin littafin malam wannan aikin ku ne a taimaka a je a tace mana littafin sai a ƙara tsara mana babukan a gyara mana shi to shine malam albani ya je ya ɗauki littafin ya takharijin hadisan cikin sa ya gyara duk abubuwan da yake ciki aka sake rubuta littafin to da littafin sunansa manarus sabil an gane magana da kyau ko to sai canja wa littafin suna sai ta irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil an gane maganar da kyau ko ya gyara littafin ya cire hadisan da basu inganta ba ya bayani akan su ya gina ha- littafin a tsagwaron hadisan da suka inganta to irin wannan ana samu da yawa a cikin malamai su rubuta littafi amma ka samu littafin akwai hadisai waɗanda suke ko hukunce hukunce wanda suke malamai ba su goyi bayan su ba to daga ƙarshe sai a samu wanda Allah ya kore wa karatu da zurfin ilimi da fahimta sai ya zauna sai ya gyara littafin sai ya zamanto an amfana da littafin ta kowace fuska ga baki daya an gane maganar da kyau ko yanzu misali in ka ɗauki littafin bulugul maram bulugul maram littafi ne wanda yana da albarka littafi ne mai kyau amma kuma akwai hadisai da basu inganta ba shi yasa duk ɗalibin da ba ɗalibi ba ne wanda yake iya gane sahihi da za'ifi ɗaukar bulugul maram ka ce za ka yi ta'alim ɗinsa bawan Allah yana da wahalar sha'ani ina fata an fahimci magana saboda za ka zo kai ta karanta wasu hadisai ne shi ibnu hajar ya kawo su bai yi takharijin su ba kai baka san cewa bai inganta ba kuma ka zo ka gina mutane akan hukuncin haka jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to amma sai aka samu ainihin wato al'amiru san'ani Allah ya masa rahama sai ya ɗauki littafin bulugul maram sai ya masa sharha kuma ya masa tahqiqi ya fitar da hadisan da basu inganta ba ya bayani wanda suka inganta ya bayani an gane magana da kyau ko sai ya sa masa subulus salam fi sharhi bulugul maram hanyar kubuta hanyoyin kubuta subul jam'u sabil as-salam kubuta ko subulus salam an gane magana da kyau ko fi sharhi bulugul mara a cikin sharhin bulugul mara kaga sai aka fitar da hadisan da basu inganta ba aka gina littafin a iya hadisan da suka inganta to irin wannan zaka same su da yawa a cikin littattafan malamai Allah ya musu rahama ya hada mu da su a aljanna to shine yake cewa a wata haƙiƙi da kuma ƙoƙarin ainihin wato ta haƙiƙin littattafai wan nazaril amid da kuma nazari wanda yake mai zurfi allazina harrarul waqa'iqa malaman nan wanda su ne suka tattace abubuwan da suka faffaru wa bayyanu annawazila suka dinga bayanin waɗanda suke hadisan da basu tabbata ba wa saqulaha sunufal adilla suka dinga koro musu wato sunuf wato dangi ko kuma ainihin wato tafarki wanda yake na dalilai min mishkatin nubuwa daga ainihin wato haske na annabta suka dinga fitar da wanda ya inganta da wanda bai inganta ba sa'iri na ma'as sunani suna tafiya tare da sunnoni haifu farat duk inda suka tafi haisu sarar raka'ibu hadi inda mahayanta suka tafi muttajihina ma'aha haifu kanat madaribuha suna masu fuskantar inda duk shari'a da sunnoni suka ainihin wato fuskanta fa akhraju bi dhalika lin-nasi ilman jamma ta hanyar haka sai suka fitarwa da mutane ilimi mai yawa wa fikhiran hisban jariyan ala as'adil qawaidi wa arshadiha kuma suka fitarwa da mutane tunani wanda yake mai gudana a bisa mafi rabautuwar ka'idoji da kuma mafi shiryuwar ka'idoji ma'ana yana nufin malaman sunna malaman hadisi malaman usulu da suka tsaya suka tantance shari'a suka tace ta suka dawo aka zo ana aiki da ita a bisa yadda Allah madaukakin sarki yake so malam yace wa hadha an-naw'u min al-fiqh wannan nau'i na wannan fiqhu huwa aslan wannan shine asalin fiqhu jama'a abin da yake nufi da wannan nau'i na fiqhu shine nau'in fiqhun da za a karanta hadisi jama'a sai a ce maka kaza tabbatacce ne yanzu misali misali zan mana kafin mu shiga da yazo yana magana akan tsarki sai ce duk wani tsarki ko duk wani ruwa wanda ya sauka daga sama na fata an fahimta ko kuma ya fito daga cikin ƙasa aka ɓuɓɓugo shi ta hanyar bohul ko ta hanyar menene rijiya ya ce to wannan ruwan mai tsarki sunan shi wannan ruwan daga sama ya zubo haka daga ina ya fito in dai ruwa ne wanda ya sauko daga sama ko ya ɓuɓɓugo daga ƙasa to wannan sunansa menene shine ruwan sansu mai tsarki me dalilinsa sai ce Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa daga sama ruwa mai tsarki dan haka duk inda kaga ruwa ya sauka daga ina daga sama yanzu misali kana tafiya sai kaji an kwala kiran sallah cikin damuna kawai sai kaga dan wani rami an yi ruwa an dauke ruwa ya taru yanzu wannan ruwan daga ina yake to abin da malam yake ce maka shine wannan ruwan ba ruwanka da bincikar menene a cikinsa ba ruwanka daga sama ya sako eh to kawai ka buga alwala da ke kawai ka shiga masallaci an gane magana da kyau ku kawai shine wa anzalna minas sama'i ma'an tahura kawai kai alwalarka ba wanda ya ci kai ka zuwa ga bincike to ai wannan gurin an taba yin fitsari wa ya saka ka wa ya saka ka wa ya gano maka cewa wani ya zo ya fitsari a gurin kawai ka yi alwala ka yi gaba an gane maganar da kyau ko wannan shine sannan da yazo yana magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da ainihin wato kogi yace huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu ruwan kogi ruwansa mai tsarki ne kuma mataccen cikin sa halal ne don haka duk abin da ya mutu a cikin ruwa malamai suka ce ya halatta a ci shi ko da kuwa yanzu misali tinkiya sai ta zo ta higa ruwa sai ta mutu ya halatta a ci ko bai halatta ba za ku fito da amsa wallahi za ku yi jawabi wallahi na ina fata an fahimta don wani zai ce to ai shikenan to ai malam kifi ake nufi a'a ba kifi manzan Allah yake nufi ba ba kifi annabi yake nufi ba kifi dama da ya zama a ruwa da kar ya zama a ruwa dama shi musulmin nama ne kawai ya mutu bai mutu ba sunansa nama kawai kana samu ya zama nama to amma me yasa annabi ya wannan magana shi ne tambayin da ne muku mu koma ba wannan karatu muke ba jama'a za mu zo kansa kwanan nan insha Allah ta'ala Allah shi yadda mu na'am to shine yake cewa muna masu bin tafarkin waɗannan mutane wa hadha an-naw'u min al-fiqh wannan nau'i na fiqh na cewa a kalli aya ko a kalli hadisi a ce ga hukuncin abin da yake hukuntawa huwa asalan to wannan shine asalin tushe huwa asalu hazu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam shine asalin tushen wato abin nan rabo na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqawhu ila tabi'in lahum bi ihsan wanda suka kai wannan ilimi zuwa ga tabi'ai wanda kyautatawa ta tabbata a gare su wa hakaza hakanan kuma su ma tabi'ai din talaqafahu min min tabi'i tabi'uhum ko man tabi'ahum bil husna sannan suka nakalto su daga wanda suka bi su da kyautatawa ko fadawwanuhu ala hadha nabtil karim dan haka sai suka rubuta shi a bisa wannan irin ainihin wato yanayi wanda yake mai karanci wal manhaj salim da kuma wannan tsari wanda yake mai ainihin wato kyau an gane magana da kyau ko yace wa qad sammaytu kitabi hadha malam abdul aziz albadawi ya ce na sanya wa wannan littafi na wasu na alwajiz mai takaitawa fi fiqihi sunna a cikin fiqihun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal kitabil aziz da kuma littafin Allah mai karamci shine alqur'ani dan haka wajen abun idan ya zo ya buɗe babi sai kaga sai ya fara jawo ma aya ma akai sannan sai ya jawo maka hadisi saboda yana so ya ciro fiqihun ne daga qur'ani da hadisan manzon Allah yace wa qadara tabtuhu ala hadha nahawi na tsara wannan littafi a bisa wannan misali da zan karanta maka na farko kitabu tahara wannan da hi na fara littafin sarki kitabu sala sai na biyo da littafin sallah kitabu siyam sai na biyo da littafin azumi kitabu zakati sai na biyo shi da littafin zaka kitabul hajji sai na biyo shi da littafin hajji kitabun nikah sai na biyo shi da littafin aure kitabul buyu'i sai na biyo shi da littafin kasuwanci kitabul aiman sai na biyo shi da littafin rantsuwa kitabul at'ima sai na biyo shi da littafin abinci kitabul wasaya sai na biyo shi da littafin wasiyoyi kitabul fara'idi sai na biyo shi da littafin gado kitabul hududi sai na biyo shi da littafin haddi ma'ana yadda ake yanke wa mutane haddi kitabul jinayat sai na biyo shi da littafin raunuka idan mutum ya je wani rauni ga yadda za a yi kitabul qada'i sai na biyo shi da littafin hukunci kitabul jihadi sai na biyo shi da littafin jihadi kitabul itiki sannan sai na biyo shi da littafin yantawa an gane magana da kyau ko yace to haka na tsara wannan littafi nawa sai ce wa sirru hadha tartib to wani zai tambaya menene sirrin da yasa na tsara littafin nan a haka yace to ga bayani yace annallaha ta'ala khalaqal khalqa na farko dai mu sani Allah ya halicci mutane ne liya abuduhu dan su bauta masa wa bil uluhiyyati yufriduhu kuma su kadaita shi a cikin menene bauta sai ce walamma kanat salatu asral ibadati to lokacin da bincika naga daga cikin ibadojin nan sallah ita ce tushen ibadodi wa umudad dini kuma ita ce tushen addini faqad bada'tu biha dan haka sai na fara da ita an gane maganar da kyau ko yace yasa sai na fara da sallah sai ce wa inna ma qaddamtu alaiha kitabu tahara amma ina so ka san cewa na fara da littafin tsarki ne kafin ita sallar li anna taharata shartun min shuruti sihhatiha saboda tsarki shine sharadin da yake sa a menene ta inganta yace wa shartu shi ko sharadi muqaddamun alal mashruti ana gabatar da shi kafin abin da aka sharɗanta a kai an gane magana da kyau ko tunda sallah ita ce farkon ibada da take mafi muhimmanci sai ya fara da ita ce to amma ita kuma sallar tana da abin da sai ya tabbata sannan take karbuwa me tsarki yace sai na fara da tsarkin kafin ita saboda ana gabatar da abin da aka sharɗanta kafin wanda aka sharɗanta maka yanzu misali an sharɗanta a yi sallah to kafin sallah sai an yi me sai an yi tsarki sannan a yi alwala ya ce to sai na fara da waɗannan wanda su ne suke jawowa sallah ta inganta kun fahimci magana da kyau ko ya ce to wannan haka shine na biyu da ainihin wato tsarin walan ma kana siyamu lillahi lokacin da na bincika a cikin ibadoji kuma azumi gaba ɗaya Allah ya ce mallakarsa ne wa huwa yujzi bihi kuma hi zai saka wa mutane da shi kama fil hadisi kamar yadda yazo a cikin hadisi faqad alhaqtuhu bi salah sai na hada hi da ne da sallah dan haka daga sallah sai azumi ina fata an fahimta wa qaddamtuhu ala zakati kuma na gabatar da shi azumi ne kafin zakka taqdiman lil ibadati al badaniyya saboda in fara gabatar da ibada ta shafi gangan me gangan jiki alal ibadatul iba abin nan maliya faqat ina fata an fahimta akan ibada wacce take ta dukiya yanzu da wanda ya ibada da jikinsa da wanda ya da kuɗi wanne ne ya fi jin ibada a jikinsa shine wanda ya da jikinsa ya ce don haka sai na fara da ita azumi saboda ita ce ibada wacce take ta menene ta jiki ina fata an fahimta wahiyar zakatu wanda ita zakka abin nan ibadar dukiya ita ce zakka wal badaniyatu al maliya sannan sai na biyo da wacce take ta jiki ne kuma da dukiya ake yin ta wahiyar hajju ita ce hajji sannan sai na goya da ita na fata kun fahimci magana walamma kana nikahu yayin da ya zamanto aure sababa wujudul abidina shine dalilin da yasa ake samun masu bautawa Allah ma gaba daya ko ba haka bane ba ta hanyar aure ake samun waɗanda ake wanda suke bautawa Allah ba yace faqad ja'altuhu awwala kitabin ba'da kutubil ibadat to bayan na gama littattafan ibadoji sai na fara da littafin aure tunda da ne ake samun mutanen da suke bautawa Allah summa atba'atuhu bil biyu sannan sai na biyo da hi da littafin menene kasuwanci ya ce li'annan nasa domin su mutane almaujudi na minan nikashi ana samun su ne ta hanyar aure la ya zaluna ya bi'una wa yashtaruna ba su gushe ba suna saye suna sayarwa a tsakaninsu da haka sai na biyo da littafin kasuwanci an gane maganar da kyau ko yace wa qarjarat al'adatu bi kasrati al'aymani fil buyu to kuma mun sani a al'adar mu ana yawan yin rantsuwa a harkar kasuwanci nawa ka sayi wannan sai ce wallahi kaza na saye shi nawa ka nawa zaka sayar wannan wallahi ba zaka saya kaza ba zan sayar ba walidhalika saboda haka alhaqtu kitabal buyu'i bi kitabil aymani sai na biyar da bayan littafin kasuwanci sai na kawo littafin rantsuwa kuma tunda yawanci rantsuwar mu ta shafi tsaren tsako kasuwancin mu ya kunshi rantsaren tsaye yace sai na biyo da littafin rantsuwa li bayani ma yasihu minha wa ma la yasihu dan ne bayanin abin da ya inganta na rantsuwa da kuma abin da bai inganta ba ثم أتبعت ذلك بكتاب الأطعمة sannan sai na biyo da littafin menene abinci me ya halatta a ci me bai halatta a ci ba na fata an fahimta daga cikin nau'ukan kayan abinci yace sai na biyo da wannan wal wasaya sai na biyo da littafin wasiya idan mutum ya zo zai mutu wata wasiya ya kamata ya bari wal fara'idi sai na biyo da littafin menene gado summal hududi sannan littafin menene ainihin wato haddi idan mutum ya kashe a kashe shi wal jinayat haka raunuka na biyo da littafin raunuka in mutum ya cire wani kunni ko ya cire wani kafa ko ya faskara wani adda shi ma ga yadda za a yi masa walan ma kana alqaba'u yayin da ya zamanto hukunci ko alƙalanci galiban sau da yawa huwa alladhi yufsilu ko yafsilu bainal fara'idi wa da'iman fil hududi wal jinayat shine yake bambance abin da ya shafi haddoji ba hukunci ake zuwa kotu aje ba alkali yayi da kuma abin da ya shafi raban gado da abin da ya shafi ciwuka ya ce to da yayin da ya zama shine yake bambance waɗannan id la yu'zanu fi iqamatil hududi li ahadin illa lil hakimi aw na'ibihi domin bai yiwuwa a ce a tsayarwa da wani haddi idan ba ainihin wato alkali ba ko kuma mataimakin alkali ko kuma shugaban gari ko mataimakinsa ko faqad atba'tu zalika bi qada bi kitabil qada dan haka sai na biyar da littafin wancan sai na biyo shi da littafin menene littafin alkalanci da hukunci yace walamma kana almuslimuna yayin da musulmai suka kasance mukallifina ba'da iqamati dinillah an dora musu bayan sun tsaye da addinin Allah fi anfusihim a cikin akan kawunan su bisai akan su yi tafi tafi su yi tafiye tafiye li iqamati dinillah fi ardillah dan su tsaye da addinin Allah a kasar Allah wa da'awatin nasi ila ibadatillah su kuma kira mutane zuwa ga addinin Allah wa daratil adatu kuma al'ada ta gudana fi kulli zamanin wa makanin a kowane zamani kuma a kowane guri bi wujudi man yasuddu an sabilillah idan kun tafi za ku yada addini akwai wanda za su zo su tsaya su tare ku su ce ba za ku yi ba ko wa yamna'u du'ata su hana masu da'awa min tabligi dinillahi akan kar su isar da addinin Allah faqad takallamtu anil jihadi wa ahkami to anan kuma sai ne magana akan jihadi daga an tare ku an ce kar ku isar da addinin Allah kawai shikenan sai ku dauki kansakali ina fata an fahimta yace walamma kana ka gani daga nan zaka kara gane kenan jihadi yana faruwa ne idan an yi me an hana mutane yin addinin Allah ka gani malam yi magana yace lokacin da ya zama lokacin da mutane suka tsayu suna tafiyar da rayuwarsu a karkar kasuwa harkar noma harkar kaza to kuma ba a ce su zauna ba dole an ce su isar da addinin Allah to a bisa al'adar kuma zamantakewa ya nuna duk lokacin da kuka tashi za ku isar da addinin Allah to akwai kuma wanda za su menene za su tare ku su hana ku ko su nemi kashe ku yace to anan sai na kawo littafin jihadi kaga sai wannan ya nuna sai idan an hana ku addini ne ko an hana ku yin musulunci ko an hana ku isar da sakon Allah a nan ne za ku ɗauki kan sakali ku yaƙi mutane to yanzu wa aka hana yin addini a Najeriya wa aka hana ya je wa'azi wani lungu aka tare aka ce ba za a je a kira mutane zuwa ga addinin Allah ba to kaga matsalar mutane kenan yasa irin waɗannan karatuttuka wallahi mutum ya tsaya dinga fahimtar su ba wai kawai zafin kai za ka zo ka ɗauki kan sakali kawai ka shiga jeji ka za ka kashe mutane ba haka ake yi ba wa ya hana ka musulunci wa ya hana ka sallah wa ya hana ka azumi wa ya hana ka zuwa aikin hajji wa ya hana ka cewa karka shiga lungu kai wa'azi ka kira mutane su musulunta ba wanda ya hana ka wannan bal ma dokar kasar ita kanta ta yadda ai waɗannan abubuwa haka ne ko ba haka ba to kaga wanne dalili zai sa ka ce zaka yaki mutane Allah ya yi Allah ya fahimtar da mu yace walan ma kana min nata'ijil jihadi to yayin da ya zamanto kuma daga cikin natija da ake samu idan an yi yaki wujudin raqiqi ana samun bayi ko a hayanin wani lokaci wa hum asral hurubi sune prisonin yaki min al kuffari daga cikin abin nan kafirai wal mushrikina da kuma mushrikai faqad ja'altu kitabal itiqi ba'da al jihadi to anan kuma sai nace to ga littafin yantawa bayan an yi jihadi ba sai an yi jihadi ne ake samun bayi ba to sai ya ce daga bayan jihadi kuma sai na sa ga kitabul itiki littafin yadda ake yanta bayi jama'a kun fahimci magana li bayani targibil islam fil itiki saboda nayi bayanin yadda ku musulunci ya kubutar a dinga abin ya kwadaitar akan a dinga yanta bayi kar a dinga barin su a bayi wal in'ami ala asral hurubi bil hurriya da kuma a ni'imta waɗannan wanda suke furzunonin yaƙi ta hanyar ba su hurriya da ainihin wato yanta su sai malam ya ce wal hikimatu fi ja'ali kitabil itiki akhira kitabin fi kitabil wajiz hikimar da ta sa na sa littafin yan tabayi Allahu akbar a ƙarshen littafin alwajiz ya ce hiya tama'u shine fatan da nake yi da kwaɗayin da nake yi an ya ja'alallahu hadha amala Allah ya sanya wannan aikin nawa sababa itiki minan nari Allah ya yanta wuyana daga wutar jahannama ya ce wannan shine dalilin da ya sa na sanya kitabul itiki littafin yanta bayi sai na sa shi a ƙarshe saboda nima idan na gama aikin Allah ya yanta wuyana daga cikin wutar jahannama to muwa muna roƙon Allah Allah ya yanta wuyayen mu gaba ɗaya daga wutar jahannama innahu subhanahu huwal azizul ghaffar malam abdulazim albadawi ya ce allah shi ne mai tsarki kuma mabuwayi wanda yake mai gafara wallahu al'azimu as'alu malam ya ce allah nake roƙo mai girma an akuna a wufiktu fihi lissawabi da a datar da ni a cikin wannan littafin da abin da yake shine daidai kada allah ya jarrabe ni da rubuta abin da ba daidai ba wa an yuthibani alaihi kuma allah ya bani lada akan wannan littafi wa an ya gafira li kuma allah ya gafarta min kaji fa a cikin wanda suka yi mukaddimar littafin akwai baban shi amma bai fara neman gafara babansa ba sai ya fara da kanshi saboda a babin tafiya gurin Allah ko babanka ba a so ka waya tukunna ka fara da kanka eh gaskiya in a duniya ne ya masa shinkafa da wane ne ka kai masa amma za a tafi lahira ka ce Allah a fara da ni tukunna sannan babana ya biyo baya rabbi gifirli na fata a maganar gurin tafiya gurin Allah ba a farawa da kowa komai darajar mutum Allah baka farawa da shi da kanka za ka fara tukunna sannan sai ka biyo da ainihin wato sauran mutane an gane magana da ke ku da haka yake cewa ina fatan Allah ya gafarta min ma kana fihi min khata'in na abin da ne na kuskure da ya ji kaina akai wa an yanfa bihil muslimina to ka gani Allah ya amfanar da wannan littafi da sauran al'ummar musulmi walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu in ji Abdul Azim Al-Badawi sai ce katabahu wanda ya rubuta wannan muqaddima Abdul Azim ibn Badawi Al-Khalafi laqaban Abdul Azim dan Badawi wanda ake masa a laqabi da Al-Khalafi yace bi manzili alka'in fi qaryati ash-shayn yace na rubuta wannan muqaddima a gidana wanda yake alqarya ta ash-shayn a markazi futur a markazar futur a garbiyatu ta wacce suke bangaren yamma sa'atu adhan zuhur yawmul khamis a daidai bayan sallan azahar a ranar alhamis an gane ranar 21 ga watan bakwai hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1413 wanda ya zo daidai da 14 ga watan ɗaya hijira manzo abu hijira annabi isa ko miladiyar annabi isa 1993 1993 kenan ya ainihin wato rubuta wannan mukaddima ta fara rubuta wannan littafi nasa Allah ya masa rahama ya gafarta masa ya hada mu da shi a aljanna don haka an nuna min lokaci yayi sati mai zuwa za mu zo mu karanta ar-rumuzul mustakhdama fi takhrij akwai wasu abubuwa da zaka dinga gani can kasa kasa wani zaka ga an sa nunun wani zaka ga an sa ta'un wani zaka ga an sa mimun wani zaka ga an sa kha'un to me yake nufi da waɗannan abubuwa domin idan yazo idan bukhari ne misali ga hinan sahihul bukhari fatahul bari sai ya sa kha to inda duk kaga an ya kawo hadisi sai ya ajiye nan ba sai ya sa kha yana nufin wayar ya rawaito hadisin kenan bukhari ina fata an fahimta mim idan kaga ya rubuta hadisi can kasa sai ya sa mimu a karkashin hadisin to me yake nufi muslim ne ya rawaito to za mu zo mu karanta wannan yaren shi ma dan in baka iya ba za ka ga wasu dige-dige ka dinga ganin mimun ha'un sai ka kasa gane menene an gane magana da kyau ko yare ne na malaman ainihin wato littafi yadda suke tsara littafi insha Allahu ta'ala sati mai zuwa amma gaba da hisan nan sai mu fara cikin littafi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muke kuskure ko tuntuɓa harshe ko karancin ilimi da ni da ko Allah ya fi mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiqi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na bismillah eh bismillah Allah